بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan lanyi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da daren shida ga watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan ɗaya miladiya shekara 2024 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na 20 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi a kaɗai zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai muna inda malamin ke cewa wa yajibu alaihi hal ya illu lahu an yuhibba da ghairin lahi shin ko ya halitta ga mutum baligi ya so wani abu ba dan Allah ba malam yace wajibu alaihi ya zama wajibi gare shi an yuhibba lillahi da abin da zai so ya so shi dan Allah wa yabghud lahu haka da abin da zai ki shi dan Allah wa yarda lahu duk abin da zai yarda da shi ya yarda da wannan abin saboda Allah subhanahu wa ta'ala wa yabdab lahu haka da abin da zai kaurace ma ko zai hushi da shi sai ya hushi da shi da Allah wanda insha Allah inda zamu ci gaba shi inda malai yake cewa wa ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wanda mun taɓa bayani kan cewa da abin da mutum zai so ya so shi da ya so shi da Allah haka abin da mutum zai fushi da shi ko zai ki duka yayi saboda Allah subhanahu wa ta'ala wanda kaga musulunci da yake addini ne adalci sai sam sam bai hana mu mai hushi ba sai yace in za ni ni saboda wa ni saboda Allah subhanahu wa ta'ala a musulunci ya halitta ayi hushi na wani lokaci amma bai halitta ba a yi hushi mai jimawa shi ne abin da mu muke ce magaba duk gabar da ta wuce kwana uku musulunci bai yarda da ita ba kuma matuƙar mutum ya mutu a cikin wannan yanayin ya mutu cikin matsala muna fahimta wanda mutum bai samun yahuwa Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar ya mutu yana gaba da ɗan uwan shi musulmi mu musulmai ɗan uwan juna ne addini mu kullum yana kira mu mu so junan mu mu kamlaci junan mu mu musulmai ai kamar jini muke dole wani sai ya rabu wani muna fahimta kenan ba addinin hushi bane ba addinin gaba bane da wannan Allah sai ya tanadin azaba ga duk wanda suka yi gaba mai tsawo muni ya kai muni annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan watan sha'aban ko ya zo ya raba tsakiya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya yage mu kowa daga cikin bayan shi kowa banda mutum biyu shi ne ai masu gaba da juna da masu shirka da Allah masu hasada juna masu bakin cikin juna Allah bai yahe musu kadiba hadarin wa saboda me daga watan sha'ban sai wani wata sai ramadan saboda a shiga watan ramadan ana masu ne masu kyakkyawa alaka da Allah subhanahu wata'ala annabi yace daga wannan lokacin yayi Allah yake kallon zuciyar bayan shi ce a yahi ma kowa banda mutanen nan guda biyu masu hassada juna da bakin cikin juna sune masu gaba da juna da kuma mi masu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ta ga munin gaba ya kai har ana haɗa shi da shirka ka je na ni da wani aiki lahira lahiran ma ko lahiran ma kan mu haɗu ai da kuka haɗu duniya sai ko haɗu lahira wanda baka taɓa haɗuwa da shi ba ma a duniya za ku haɗuwa da shi a lahira sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai halitta musulmi ya ƙaurace ma ɗan uwan shi musulmi sama da kwana uku duk abin da faru tsakanin ku wani ko da kai ne ka ce da gaskiya sai ka san shi ka ce abin da ya faru tsakanin mu an yi haƙuri abin da bahaushe ke cewa tsakanin halshe da haƙori ana saɓawa to balle mu duka 'yan adam ne ina roƙonka dan Allah ka yage mu shikenan kawai a ci gaba da mu'amala ko da ya ganka yana kau da kai kai ka san nauyin da Allah ya dora kanka in ka haɗu da shi ka yi mai sallama muna fahimta wannan sallama wanda tana ɗaya daga cikin abubuwan da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tana haƙƙi kan musulmi kuma tana ɗaya daga cikin abin da zai sa mu so junanmu duk in ka gan shi wani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko da bai amsawa in ka haɗu ka yi mishi ko da shi ya yanke da kai kai kakka yanke da shi muna fahimta yan uwa kenan gaba ba abu bane mai kyau fushi in za ka yi ya zama na fushi za ka yi an taɓa Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai dace ga mace ba ta yi ta ƙauracewa wani abu da ya shafi mu'amala da mai gida ko kuma kwalliya da ado da mine da mine ne ga duk wani abu da ya same ta ko da mutuwa ce yake sama ga kwana uku matakar ba mijinta bane ya mutu ko da babanta ne ya mutu bakin delan da take da na ta shiga kai kaza ta yi kaza bakin shi kwana uku ta komo ta yi ta ci gaba da mu'amalarta muna fahimta yan uwa kenan musulunci ya hana mu gaba musulunci ya umarce mu da mu so junanmu mu kaunaci junanmu ba don komi ba sabida wannan soyayya da ƙauna ita ce za ta sa mu yi wani abu ita ce za ta sa mu samu haɗin kai ita ce za ta sa mu samu ci gaba muna fahimta yan uwa da wannan ne sahaba annabi suka yi nasara a rayuwarsu Allah yake cewa ashiddau alal kufari ruhama'u bainahum ba su shiri da kafurai ba su shan inuwa guda amma suna tausayin junansu suna ƙaunar junansu to wannan tausayi da ƙauna shine dai karanci tsakanin shi yasa kuka ga rayuwa ta yi wahala tsakanin aboki da aboki aboki yana bakin ciki ya ji an ce wurin aikin su ɗaya da abokin shi abokin shi ya ɗaga sama ya bar shi klas in su guda amma yana bakin ciki dan me wani ya samu mu ne bin samu ba muna fahimta to duka wannan wasu al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar muna jin haushin juna to babu yadda za a yi mu ci gaba a rayuwa dole sai mun yi sai mun ƙaunaci junanmu sai mun so junanmu kuma ba don komi ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wadataccen lokaci da mun taɓa wani ɓangare na tarihi sahabbai irin yadda suke son junansu suke ƙaunar junansu a gurguje sai malam ya ce wa ya amuru bil ma'ruf wajibi ne ga musulmi wanda yake baligi ya rinka umarni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkar ya rinka hani da duk wani abu wanda yake abin nan ya saba ma shari'a ta musulunci malumai suka ce abin da ake ce ma al-ma'ruf shine ismu li kulli fi'lin yu'raf husnahu bil aqli aw shar'i wa huwa khilaful munkar wasu suka ce kuma shine kawai khilaful munkar duk abin da ba mara kyau bane ba suka ce to ma'ruf ne mai kyau ne wasu suka ce abin da ake ce ma al-ma'ruf shine suna na duk wani abu wanda yake sananne ne a hankali sananne ne a shari'a abin nan mai kyau ne muna fahimta wa suka ce kuma almunkar kullu ma tahkumu al-uqul bi sahihatin bi sahihatin bi qubbihi shine da abinda hankali ya hukunta cewa wannan abun munanne ne ko kuma wanda shari'a ta munantar da wannan abun au yuharimuhu ko kuma shari'a ta haramtar da shi au yukruhu ko kuma shari'a ta ce ayi a kyamaci wannan abu to duk abin da ka san mai kyau ne a matsayin ki na musulmi baligi shari'a ta yi ma umarni da karen ka umarni da wannan abu muna fahimta wurin aikin ka ne cikin kasuwar ka ne ha gonar ka ce shagon ka ne ɗakin ka ne gidan ka ne ka rinka umarni da kyakkyawa kana hani da mummuna a ma'aikata kai ne babba ka rinka umarni da kyakkyawa kana hani da mummuna a gidanku kai ne babba ka rinka umarni da kyakkyawa kana hani da mummuna a cikin abokanka ka rinka umarni da kyakkyawa kana hani da mummuna shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ai ku al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun kasance al'umma mafi alkhairi da Allah ya hiddo daga cikin mutane ni muke yi sai Allah ce ta'muruna bil ma'ruf umami da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar da kuma hani da duk wani abu wanda shari'a ta ce ni babu kyau wa tu'minuna billahi kuma kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu in ka dauka a wannan zamanin da muke ciki umarni da mummuna shine muke yi hani da kyakkyawa shine abin da hani da kyakkyawa kuma muke yi kadi ba yadda gidajen bannace bannace suke yawa kamar masallatayya duk wani daga ya samu yan kuɗin shi sai ce bar ya daga gidan hutawa ya ɗarme ma ɗan mata da samari gindi su ta shegar saka iri iri kuma daga kace wannan abun babu kyau sai a yi kallon kai ne ma baka waye ba muna fahimta kun ga al'umma ta tsinci kanta cikin wani hali wannan shi ne abin da Allah ya yi ta muka al'umma to mu kuma yanzu wannan zamanin sai ya zama na cikin abokanka daga kago wani yana wani abu kace mishi babu kyau sai ce kayawa na bai waye ba ba la ya zuwa makarantar na ya sawa ne ya lalace ke kika dai ne mai imani gaisawa da yan matan kawai daga kamin gwamna shi ke na ma'aikata haramu muna fahimta kaiwa ne wannan ho a'a ciwa ciwa baka ji malam Bahaushe ya ce ciwa ciwa ba ta ta wuce ba to duka wasu abubuwa ne wanda mun tsindi mu cikin su wanda sai dai Allah ya kyauta to a matsayin ka na musulmi kuma menene ke kanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya raba mu kowa aiki ko in ce musulunci da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to wani aiki ne malumai ke tsaye suka ce annabi ya fassara wannan aya ko da wasu ayoyi makamantan wannan da irin wannan hadisan misali sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi annabi yace duk wanda duk wanda daga cikin ku ya ga wani abu mara kyau ainihin fassara me abu mara kyau ko to ya canza wannan abin da hannun shi a gidanka ka shigo ka iska an sa tsiri ana kallo tsirin nan ya saba wa musulunci akwai mata wanda suke bayyana tsaraicinsu ko akwai keɓanta tsakanin maza da mata ko akwai wace-wace ciki ko da wasu abubuwa wanda ba su dace ba sai ka hana ka shigo ka ji waka cikin gidanka sai ka ce baka yarda ba kakka zo su waje ne za ka yi taɓaɓa su cikin gidanka ba ka umarni da mai kyau ba ka hanyar da mummuna ka shigo gidanka ka san da ana kallon izin so ko labari na ka ce wannan bai dace ba kai faɗa wurjan jan kaka ce mata ne ai sun bari to suna turo ma wani bala'i ne wanda kai zai hallaka ka kuma ya hallaka su muna fahimta kan mu kalli karamtar jini mu kalli girman wanda ake saba ma yariya ce kake so za ka arma sai kaga tana aikata wasu abubuwa wanda musulunci bai amince a aikata su ba sai ka ce ko ta gyara in dai tana son zama da kai ko kuma ai kowa ya kama gaban shi kake ce a an babu komi in ta je kan ta gyara ƙarya ce in dai bata gyara yanzu ba can ma baka cewa ta gyara ai yanzu ne take da cikakken fawa kan ta kahin can saboda ni in dai tana son ki za ta rinka yi ma biyayya ne kan abubuwan da kake so muna fahimta sai annabi ya ce fa in lam yastati in ba ka da iko fabilisanihi sai ka yi wa'azi ka ce wannan abun babu kyau misali kaga a gidanku ana aikata wani abu wanda bai dace ba a gidanku kaga babanka kai tsaye ba ka cewa baba ka bar kaza babu kyau ko ka bige shi in bai bar wannan abun ba ko mammanka baka isa kai musu haka nan ba ko magajinka ko amma kana da dama ka ja hankalinsu ka yi musu nasiha ka ce wannan abin da kuke yi ba daidai ba ne ya saba ma addini ga yadda musulunci ya ce ga yadda annabi ya ce muna fahimta ko kuma abokanka ne ko ma'aikata ku ne mutanen baka isa ka hana su da ƙarfi ba sai ka yi wa'azi ka ce wannan ba daidai ba ne ba muna fahimta sai annan muhammad sallam ya ce in ba ka da iko fa da ƙalbihi sai ka ƙyamaci abin a cikin zuciyarka akwai inda in ka hito kace babu sau za ka sha kashi to kai kuma imanin kai bai kai na alika ma kashi ba sai ka yi sai ka kyamaci abin cikin zuciya ka sai annabi ce amma ka san wannan shine mataki na ƙarshe cikin imani me mataki na ƙarshe na girma na me na ƙasa shine darne kai tsaye malamai suka ce to shi wai inda annabi ya ce ka canza da hannu yana magana da masu iko in an ce masu iko kowa daga cikin mu akwai inda yake da iko ko ba haka nan bane ba kowa daga cikin mu to inda kake da iko na ake so ka gwada iko kaga ɗanka yana wani abu wanda ya saba musulunci ka hana shi da ƙarfi ka hana annabi ya ce muna fahimta kaga magajinka na yi sai ka mishi ni wa'azi nasiha kaga wanda ba ta haduwa yana yi sai ka yi sai ka kyamaci abin cikin zuciyarka to kuma sai Allah ya ce mu ne al'umma wanda suka yi kowanne ba dan muna komi ba sai dan muna umarni da abu mai kyau muna hani da mummuna kenan duk wanda ke aikata wannan har yanzu to yana daga cikin wannan to su wane ne kuma suke umarni da mummuna suna hali da kyakkyawa sai Allah ya ce almunafiquna wal munafiqat kaga munafikai maza da munafikai mata ba'duhum min ba'd sashin su yana taimakon sashe kan mi ya'muruna bil munkar suna umarni da abu mara kyau suna umarni suna aikata abubuwan da shari'a ta hana ko in an ce umarni ba muna fahimta in abin da kake da iko baka hana ba ka shigo gidanka ana kallon shiri ko film ko waka baka hana ba kai kai umarni a kalla kana da iko ka hana ko ka ji ɗanka na tsaron waka ko matarka kana da iko ka hana ko ba haka nan ba to kaga kai kana da iko in kuma baka aikata haka ba ha ta shiga cikin wannan mutanen Allah ya ce kuma wa yanhauna anil ma'rufi kuma suna hana duk wani abu da aka ce ma mai kyau ne ya kai an zo za a wani abu na addini shi ne ba da wani shake kai da Allah malamai yanzu da in ka taimaka musu aljihunsu suke sawa kai da Allah can ma haka da zo ne na ta cewa a taimako a yi kaza kuma mu mu da abin da suka yi ba yo gidan waka kai kadai ka fara gina gidan waka kai gina abun ka ai aljanna ta ne rabo ce wace abu ta da yan matan ne babu kyau ai ba wani ai abu ta ce ake da su to wasu abubuwa makamantan wannan to kaga duk masu aikata wannan za su shiga cikin suwa za su shiga cikin munafikai Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da mu da mu da munafiki su kuma mu'mine kullum abin da suke sai Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u li ba'd an kaga masu imani sashen su yana son shashi ha yana kauna sashi yi suke yi ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da duk wani abu wanda yake mai kyau ne wa yanhauna 'anil munkari suna hali da duk wani abu wanda shari'a ta hana in kai musulmi ne duk inda kake ka bayyana addinin ka nuna musulunci bai yarda da wannan ba ka nuna wannan ya saba makarantar wadda addinin ka yayi ma muna fahimta ko in kuma ba haka nan ba Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mutum ya fada daga cikin ni mutane wanda Allah subhanahu wata'ala yake musu ni mutane ne mutanen banza muna kai Allah ya tsare mu baki daya kamar da muka ce mai iko yana da dama ya hana a hannun shi wanda bai da iko yana da dama kamar malumai su yi wa'azi wanda bai da ikon ya hana kuma bai da ikon wa'azi kamar misali kai ka ga wani abu wanda bai dace ba kuma ba ka da hanyar da za ka ba ka da hanyar da za ka hana abin kuma ba ka da hanyar da za ka zuwa ka yi ma wanda ke aikata abin wa'azi sai ka yaya sai ka kamace shi cikin zuciyarka kaga wasu an gwado cikin internet sun yi wasu abubuwa wanda ba su kamata ba baka da hanyar da zaka zuwa kai musu ka hana su baka da hanyar da zaka yi musu wa'azi sai ka yi sai ka kamace abin cikin zuciyarka in ka kalla kai da yaha a sabi in ka danna jamha ka yarda ɗari bisa ɗari ko kai farsaje ka san asali mutanen mu ba su gane da abin da ka danna ma jamha kai lakin saman shi to sai Allah ya tambaye ka me yasa kai da abin da ka danna jam kana son wannan abin kai lakin Allah zai tambaye ka me yasa in ka ce Facebook in malam YouTube inda muke yi saman TikTok daga na gani an ce na dan shi kenan sai Allah ya tambaye ni sai Allah ya tambaye ka me yasa ka danna jam in kai farsaje shi ne kai shari ko sai Allah ya ce me yasa kai to ko duka ya tana da wannan amsoshin da zaka ba Allah yau in kana son ka samu kuɗi ta hanyar yanzu su so ka rinka yaɗa ƙarya ɗaya hanya ta biyu ka rinka yaɗa fasikanci in dai wa'azi ne zaka yaɗa to Allah kyauta musulmi ne daga ya ga wa'azin sai ya ture daga ya ga komedi sai ya tsaya yana kallo yana dariya sai sai ya lake ya yi jam kuma har ya yi telisharren ya yi downloading in shi ya yi ya rinka gwada ma mutane ko dora saman sashen shi a sai ce kai na ga wani abun ban dariya ki sakar ya tsaya ɓata lokacin shi ka abun ban dariya ka ɓata megarka in kai asiban mega ko ka san jin mai ga guda in san ka sai Allah ya tambaye ka ina ka karar da wannan mai gai ka san wani kallon da yake ita sabula ba hisabi kaga ka shigo cikin almubazzaranci ko to inda abin ya tsaya ga almubazzaranci kadai to bayan wannan sai Allah ya tambaye ka mai gai mi da mi kai da ita ta kare yanzu dan Allah da ganin cikin in muka sa mega cikin sabulan mu muna bincika da mi da miye muka yi megan mata kare kuma ni ko kai ni ne muka yi yawan kallo da megan mu in ni a tv ha wani zayin ne ga wai dai ya dauko izzar so ko daɗin kowa ko labari na ko wani hayaniya wani kawai sai ya mega wai shi kawai abin da ke burge shi sai ya ce wai shi so yake shiga ya kalla abubuwan bandariya kawai to duka sai Allah ya tambaye mu duk in ka danna jam shine lakin ko kai sharin to ka san kayi umarni da mummuna ka taimaka wurin abu mara kyau ya yaɗu cikin al'umma da abin da ka danna kana son shi duk wani wanda yake da alaka da kai sai an gwada mishi wannan abu muna fahimta kuma sai an ce wani ma ya ce yana son wannan abu kai ma ce kana so Allah ya kyauta su kuma hukuma kaga suna da dama su tsaida wannan abu yanzu ba kwanakin can ba lokacin da Buhari na mulki ake da aka zage shi ta fita ne yayi kai da ta yi hannu wani lokaci ko amma wani iskanci ne ba ai uwayen mutane nawa ake zagi wanda suka yi shi a bai tsaida ba amma shi tun da yanzu an tabo shi yana da iko bari ya tsaida to haka nan ne al'ummar mu take rayuwa duk wanda jiha ta huce kan shi sai ce ka faɗa kan uban kowa ko ma uban shi ne inda in ka ce kan uban kowa ai baka hidda naka ba go to dole al'umman mu suna mi suna bukata a wayan musu da kai kan wasu abubuwa da suke aikatawa shi yasa da ka ga abin alkhairi ka yada in ka ga abin shari ka kaurace mishi kuma sannan wanda suka yi abin in shari suka gani akwai inda za ka shiga ka yi sinyale kas su sake gwada ma wannan abu kuma ba su ƙara gwada ma shi ba sai ma ya kai ga buluke ba in suka gwado ma suna ce ma kana son ka ƙara ganin wasu abubuwa irin wa'annan ko wanga ba sai ba lakin bane ba suna tambaye ka kana son crazy ne flexible ko da kuma muwan ba ka bukata sai ka yi motion kuma duk abubuwan da wannan ke sawa ko ba haka nan ba to duk abubuwa a hili suke eh kawai dai muna kowa cewa ke ba komi ai Allah gafurur rahim ne kuma shadidul iqab ne ko ba haka nan ba shi yasa an samu wani hadisi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi annabi yake cewa ko ku yi umarni da kyakkyawa ko ku yi hali da mummuna ko kuma ku kwaci abu daga hannun wanda aka zalunta ku maida ma wanda aka zalunta ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya hargitsar da zuciyoyinku ya sa sashen ku yana gaba da sashi muna fahimta ya sa ya ji wasunmu suna zagin wa'ansunmu ɗan uwanka ne ka ji kawai baka son shi ya ce ko kuma mi kuma Allah ya cile muku kamar da ya tsune ma bani Isra'il ku kaga da hadisa akwai maganganun malamai kan shi akwai ban tsoro ciki ko ba haka nan ba wani hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadi shi ma hadisin wannan eh Imam Dawud Tirmidhi yana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito shi shi ma hadisi ne wanda malumai suna da cewa kan shi kenan sai a ce ruya ko yace la ta'muranna bil ma'ruf ko ku yi umarni da kyakkyawa wa la tahawranna 'anil munkari ko ku yi hari da mummuna aula aula yi shakannan lamu an yaba asa alaikum da kwaban minhu sun matad'unahu fala yustajaba lakum ko ku yi umarni da kyakkyawa ko ku yi hari da mummuna ko kuma ina jiya muku tsoron Allah ya samka muku da wani bala'i kuma in ku roƙi Allah Allah bai amsa addu'a ko ba haka nan ba kai yanzu misali kai subhanallah akwai wurare da yawa zaka ga suna cikin bala'i kuma suna roƙo Allah zaka ga kamar ba adda wani bala'in sai kaga sai ƙara ƙaruwa yake wanda shi kullum banna in ta taso takaita ta ake yi to Allah ya samu wani zamani ne wanda banna ita ce take da lasisi ita take da ɗar mai jirgi duk wani abin alkhairi shi ne yake da ni yake da matsatsa hanya shi ne ke da yiwa a dace shi ko a hana shi to sai ka ce kenan su wane ne suke jagorancin wannan abubuwan kuma musulmai ne koko musamman mu na Nijar duk wani matsayi wanda ya amsa sunan shi matsayi sai ka samu musulmi ne mare ya yake sai ina kiristocin suke a Niger yace ƙarya ce ba su kai kashi ɗaya cikin ɗari ba yace kuma duk inda kai kirista a Niger ba ne ko ba haka nan ba yace kamar ya ce duk Niger babu wani gari inda yake garin sarkin garin ko mai garin garin ko hakimin garin kirista ne da shi da yan garin babu shi ko ba haka nan ba yace to kaga ai zalunci ne in za a mu doka wai a rika kallon wa'ancan mutanen ko ba haka nan bane ba kai yanzu dan Allah muna mu gomiya tara saboda mutum guda za ta mu doka sai ka ce wai bari ka ba abin da wancan yake so ka raba abin da wa'annan suke so kaga ai zalunci ne gomiya tara da tara ba to balle shi mutum bai kai ɗayan ba ha ba su kai kishi ɗayan ba da ake gani su nawa ne yace sun ma bi ya su nawa ne duk wani kirista da ka gani Nijar kwaɗai ne ya kai shi ko rabon a yi ko wahala to in ba rabon a yi ba duk in an bincika sai ka samu cikin gidansa shi kaɗai ne ya ware saboda bala'i na bibiyar shi da mugun abu ya shiga kiristanci wani kuma za ka samu kwaɗai ne na tashin hankali amma mu da Nijar ba mu da kiristoci duk waɗai ne ka ga mutum da tsaga hamsin na hamsin nan waya ce ba shi fasto ne daga ka kace shi da mari sai ce ma baban su musulmi ne ko ba haka nan bane ba ai kuna shiga kuna ganin su ko wallahi duk iskanci ne kuma wannan mutanen ko su tuba da abin da suke ko kuma in Allah ya ba mu dama ba mu ganin duka tsagan mu da taka iri guda ce ba mu ganin babanmu da babanku guda ne tun da kai ka zama baka aihuwa wallahi tallahi daga an ce an sai mun tabko ka eh irin da sahabbai zamu mu nuna ma Allah da gaske muke ko kai imani ko mu yanka ka ko kuma yaya kai yarda za ka zauna kalkashin abin da muka huɗa, kuma sannan za ka rinka biyan jiziya eh mu ba mu da takas kai ne tunda kai ma ka kima Allah kasar ta Allah ce dole ka biya takas amma yanzu ba haka nan bane ba Allah ji ka albani wani wa'azi ya kwaji ba ne ce ko al'ummar Niger a tarihi cewa ake Niger ɗari bisa ɗari musulmai ne ta ina kuka samu kifi ɗaya ya ware daga cikin ku ha yace to karamcin taimako ne kuna da kuɗi ku je ku gina ma ƴan uwanku rijiyoyi ku gina musu makarantu ku gina musu masallataiya ku gina musu likitoci Nijar ba mu san wani Kirista ba mu ko da Allah ya taimake mu da muka tashi sai muka tashi kan musulunci in ma akwai wasu arna ne su ma yanzu ina suke a amma sai ka wayi gari saboda babu doka wai kawai ka ga mutum wai wai cikin gidanku wai saboda ya rena ku yana son ya bar mu gidanku abun kumiya wai sai ce shi ya bar musulunci ya koma kiristanci wanda har yanzu akwai roje wanda in za su ɗaukar ka aiki sai su ce to in kai kirista ne fa akwai dama ban san kun taba haɗuwa da su ba ni na san su iri-iri lokacin da suka zo cewa ma suke sai kirista za su ɗauka da suka ga ba su samun kiristan sai su komo su ce to in aka dora dutse goma in dai akwai kirista cikin ku to shi garanti ne ya samu ko kuma sai sa amshi dutsen ka in ka zo za ku yanzu je ga aiki su ce sai in ka yarda da kiristanci gaskiya ne mutanen kuma suna ta yi dala nawa ne za ka samu hmm? to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki daya wanda shi wannan umarni da kyakkyawa da hari da mummuna malumai sun zana abubuwa guda biyar ko hudu ko shida in ba na manta ba kan mataki na shi wanda zai umarni da kyakkyawa da zai hari da mummuna wanda suka ce an so ga wanda zai yi zama ya kunshi wannan abubuwa na daga cikin su suka ce akwai ikhlasi idan Allah kai ya zama da za ka yi ne don ka wulakantar da mutum muna fahimta ya zama da za ka yi mai nasiha ne don Allah subhanahu wa ta'ala za ka mai wa'azi ne za ka hana shi saboda Allah ya hana shi ba za ka hana shi ba saboda yana baka haushi akwai ilimi ciki ya zama na za ka rinka yin abin ne cikin ilimi ba cikin jahilci ba in ba haka nan ba za ka liƙa wani mai kyau in ka buɗe wani mummunan to wai kai da ba kama da ilimi ne ke nuna ma kaza yana da kyau kaza bai da kyau ko ba haka nan ba sannan suka ce ana sa haƙuri saboda ni in dai za ka umarni da kyakkyawa za ka hani da mummuna sai kana da haƙuri don za a iya liƙa ma kashi za a iya liƙe ka za a iya gaya ma maganganu marasa daɗi in ba ka da haƙuri za ka iya bari ko kuma ku ci kwanan juna kai da wanda kake ma ku hana bugawa ko ba haka nan ba sannan suka ce sannan da farawa da abu wanda ya fi muhimmanci sannan mai muhimmanci farawa da abu wanda ya yi mahimmanci sannan mai mahimmanci kamar mu ha kamar mu kamar da'awa kan mutane su bar hada Allah da wani su bar shirka in ka tarzo mutum bai sallah abu na farko da za ka fara kiran shi ka fara nuna mai girman Allah da ake mabautai muna fahimta sai sa za ka ga ko annabi in ya tura su ma'aska al abu na farko da yake sa a kira mutane shine su bauta ma Allah shi kadai da bauta shi yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne sannan in sai yarda annabi ce sai sallah muna fahimta yan uwa sannan ya zamana ga wanda zai umarni da kyakkyawa zai hani da mummuna yana diban maslaha na al'umma in abubuwa guda biyu suka haɗu sai ya diba wanne ne yake koko akwai za a kiranka kan wasu abubuwa ka zo ka gani duka guda biyun laifi ne to sai a diba wanne ne yayi sauki ba zai ba misali banna guda biyu ta haɗu kuma ba makawa sai an haɗa cikin guda kamar yanzu kai in aka zo aka nemi kamar yanzu misali shari'ar musulunci ta haramta cin bushe ko amma ga wanda ya tsinci kanshi a cikin wani hali ba a halitta mishi ba an halitta mishi to wannan ma a sa an halitta akwai abu wanda yake ba makawa cikin shi ka tsinci kanka cikin wannan halin to kuma ga wani wanda ya yi shi girma sai ka yi sai ka faɗa kan wanda yake ƙaramin to ana son mai wanda yake umarni da kyakkyawa ya rinka kallon wannan maslaha nami na al'umma sannan wanda yake umarni da kyakkyawa yana hani da mummuna ya rinƙayi ne tare tare da dalili da duban wurin da yake umarnin da kyakkyawa yake hani da mummuna duka kun wannan abubuwan suna da alaƙa da ni ga wanda zai da'awa ko wanda zai hani ko wanda zai ni ko wanda zai wa'azin ko wanda zai kyamata abin cikin zuciyar tashi da wasu abubuwa makamantan wannan wanda wasu malumai suka zana kina saboda duba da lokaci za mu saurara wa anan insha Allah ta'ala sai zama na sati mai zawa za mu tashi inda malami yake cewa hal ya hillu eh hal ya hillu lahu al-kadhibu shi ya halitta ga mutum ya ƙarya wa ashbahu min al-kaba'iri da wasu abubuwa wanda suke bi wanda suke kama da ƙarya ko kuma wasu daga cikin manyan-manyan ayyuka sai malam ya zano abubuwa guda biyu guda uku wanda suke manya manya in ba naman ta a guda shida zuwa bakwai mako ko har sun kai goma suna da yawa to kenan ga dai wasu wanda ya fara da su sune guda uku rabka rabka wanda suna cikin kaba'ira ko sai ce alkazibu da ƙarya wala ghibatu da mi giba shine alghiba me alghiba gulma wannan mimatu da annabimanci wal kibr da girman kai ko to kage wasu abubuwa wanda malami ya ya sa muna kenan ina ji kuma gashi mun zo daidai da lokaci sai mu saurara na abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wata'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana baki daya Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ya taimake shi duk mutumin da ke kokarin cuta wa musulunci da musulmai ta kowace hanya ina shiwa Allah ya shirye da shi in kuma bai shiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin shi muna adda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da kasan Nijiyar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Muna adda Allah ya sa albarka cikin rayuwarmu, Allah ya sa albarka cikin ayyukanmu da kasuwancinmu da cikin gidajenmu da cikin matanmu da ɗiyanmu, kuma Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar na ƙarshe cikin duniya shi ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. duk musulmin da ke fama da wani kunci ko damuwa muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi duk musulmin da ke fama da wani rashin lafiya ko wani yanayi na rayuwa muna roƙo Allah ya yi mishi duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya biya mishi Allah ya yi mishi abin da ke damun shi muna addu'a ga uwayenmu ga malamanmu wanda suka rasu Allah ya sa su huta Allah ya gafarta musu laifukansu da kurakuransu wanda suke rayu kuma Allah ya sa su ciya da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira duk bukatunsu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya musu duk wani mai nufarsu da shari ko makirci Allah subhanahu wata'ala ya tsare su ba wani abu da za mu iya yi ma uwayenmu wanda ya huce wannan addu'a kina insha Allah inda kun yi tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an yi kuskure insha Allah za a iya tunatar da mu